بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ميكا وألم أوكسين سيكي جوديا wanda a cikin rahman sai ya sake dawowa da mu wannan safiya ta alhamis wanda ta daidai da ashirin ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da tara kenan ga watan sha ɗaya shekarar basure ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu ci gaba da darussanmu insha Allah kamar yadda muka saba wanda muke gabatarwa a kowace mako irin wannan lokaci na ajujuwan zaure a inda muke karatuttukan littattafan aqida ta salaf littafin al'ibana al-kubra na babban malami abu abdullah ubaidillah ibnu batta al-ukbari Allah madaukakin sarki ya jika shi da rahma littafin da aka fi sani da al'ibana an shari'atul firqatin najiya wa mujanabatul firqil madmuma da kuma littafin sharhin aqidatul wasiyya wanda babban malami malam Salih ibn Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya cika shi da rahma yayi sharhi littafin العقيدة الوصية نا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني sannan darussa a cikin littattafan fikihu na malikiya a inda muke cikin darasin littafin irshadu saliki ila ashrafil masalik na mala abdurrahman al-askar Allah maɗaukakin sarki ya jikin da rahma wato littafin da aka fi sani da askari za mu faro daga littafin alibanatul kubra din insha Allah a inda za mu tashi a kan lamba ta 185 a cikin jirgin hadisai da asarai wanda yake kawowa a cikin wannan littafi babu da yake bayani game da wajabcin lazimtan sunna da ahalinsa malam yake حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عمارة عن صلة ابن زفر قال قال عبد الله ما آه صلة دن زفر yake cewa sahabi abdullahi dan mas'ud yana cewa wannan malam sila din shine wanda suke cewa al-abasi babban malami ne daga cikin tabi'ai kuma amintacce ne ina fata an gani hasali ma wannan asari da za mu ji to malamai sun tabbatar da cewa asari ne wanda yake sahihi insha Allah al-imam al-lalikai shi ma ya fitar da shi a cikin littafin shi sharh usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa to malam sila yake cewa qala abdullah sahabi abdullahi dan mas'ud ya ce ما كان أهل الكتاب إلا كان أول ما يدعون السنة وآخر ما يدعون الصلاة بعتبين وسأل أمة لأك بيوى للتاتيبة سويكي نفيد أهل الكتاب أنا أن فهمتكو باب وسأل أمة لألا يستوكر مسد للتاتي سوكتيا من عنده دغ سما سيدي كسنشي ودنن الأمة bayan annabin ya bar su sun ci gaba da addinin wannan annabin to awwalu ma yad'una wannan dalil din sai an yi mishi fata kada a ce yad'una sai zama wani ma'anan daban abinda za su fara yin watsi da shi daga cikin abinda annabin ne ya zo musu da shi a cikin littafi saukakke as-sunna shine sunnan wannan annabi kaga ashe abun ma ba cikin al'umman manzon Allah ya fara ba wa akhiru ma yad'una as-salah karshen abin da za a yi watsi da shi a daina yin shi yadda annabi ya zo da shi shine sallah ina fatan jama'a an gane Allah ya kiyaye as-sadisa wa 80 wa mi'a na 186 قال حدثنا أبو بكر أحمد بن العباس بن مهدي الصائغ قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن صلة عن عبد الله إرن إسناد ليدا والتنين عن ذلك تهني عيني واتو سفيان وإن سفيان يعني سفيان لقى أعمش سفيان بن أيينة إن شاء الله ina fata an gane kun san shi ne yake tabaka ta a ƙasa a sufiyan wuro yana ko sufiyan sauri sufiyan sauri ina fata an gane shi ne su ne suke ainihin wato a shahararru manya-manya wanda duk sanda ka ji sun yi riwaya daga al'amash da kuma ayyashu da ɗayan to ana ishara zuwa ga sauri ne insha Allah shi kuma al'ama shi karbo daga Abu Ammar Abu Ammar ya karbo ya karbo daga Sila Sila dan Zufar shi wannan Abu Ammar dan ana ce mishi Abu Ammara kuma ana cewa Abu Ammar ina fata an gane shi kuma Sila yace daga Abdullah Abdullah dan Mas'ud kenan kala yace yaji'u qaumun za a samu wasu mutane za su zo ya turkuna mina sunna mitla haza wanda za su rinka watsi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadan kadan sai dan nuna alama yake kaman haka sun suna cewa to ai wannan sunna ce wanda ba abin da sai a ce to ba komai sai a bashi an karanta ma'ana ana ganin ba a bakin komai ne sunnan da za a bari ba bari ku ji abin da ya kwatanta sunnan da za su bari da shi yace يعني مثل الأنملة كمان واتو غبا ندن تروروا kalli tururuwa gaba ɗayanta guda nawa ne to idan kuma aka yi shi gaba gaba sai yake kwatanta sunnan da za a fara watsi da shi kaman girman wannan abin ne ana ganin to ai wannan ba wani sunna bane danjar hasil istira so sai ne dan ba ajinu ba sai ne ko kun fahimta jama'a dan ba dan dage wani to haka za a fara yin watsi da sunna a hankali a hankali Allah dan Mas'ud shi yake fa in taraktumuhum ja'u bi tammati al-kubra kun ga dama hadafin su kenan in kuka yi musu sassauci kuka kyale cewa eh gaskiya fa jama'a da Allah kuma ku je na tsanantawa ai dan abin da suka ce a bari ba wani abin a zo a gani bane yace to wallahi ana nan za su zo muku da uwar bala'i at-tammatu kubra menene uwar bala'i shine za su zo muku da bid'o'i manya-manya waɗanda suke cinye sunnan gaba ɗaya Allah ya kiyaye wa innahu lam yakun ahlu kitabin qattu illa kana awwalu ma yatrukuna sunna kaga wannan riwayan yana fassara wancan na baya kenan wannan ya zo da cikakken lafazin ne sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ku sani cewa babu wasu al'umma da aka aiko musu da littafi saukakke daga Allah face abu na farko da za su yi watsi da shi to kaga nan sai zo da ya turkuna an fahimta ko abu na farko da za su yi watsi da shi a sunna shine sunnan annabin su wa akhiru ma yatrukuna salat abu na karshe da za su sakaci su yi watsi da shi shine sallah walaula annahum ahlu kitabin da taraku salata Allah da masa yace wallahi ba dan ma sun yadda da littafin da Allah ya sauka musu a matsayin su na ahlul kitab ba sallan ma ba za su yi shi ba sallan ma da ba za su yi shi ba kun tuna hadisin sahabi Anas ne dan Maliko a wannan lokaci ya manyanta ya zo ya samu wasu al'umma sahu ne ba sa hadawa yace Allah ka dauki raina yace wallahi ban san wani abu daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kuke yin shi ba yanzu sai wani yace to ga sallah muna yi sai yace wannan sallah irin wannan sallah shine Annabi yayi yace wa hadhihi sala yace wa ai sallan nan ma ba abin da ya rage da kuke yi da kyau a cikin shi sahu ya ga aka aka fara watsi da shi tun a wancan zamanin kaga yana ƙara tabbatar da magana Abdullahi dan Mas'ud din nan to irin waɗannan maganganu na Abdullahi dan Mas'ud shine malamai suke cewa yana da hukuncin raf'i dan kaga irin wannan magana Abdullahi dan Mas'ud ba zai iya faɗin shi da ka ba lalle sai ya zama akwai ainihin dalili ne da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to dama Abdullahi dan Mas'ud yana da irin waɗannan maganganu saboda malami ne shi an gane ko annabi ma ya yadda da malantan shi ina fata an gane السابعة والثمانون ومئة نتأهي الثمانين دبقوي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفازاري عن عطاء بن السائب عن أبي البختري والشعب دقا بابا مالمي أبو البختري دع الإمام الشعبي سوجيو قال سكتي قال عبد الله عبد الله بن مسعود ياتي عليكم بالطريق إن باكو شاورة أكون كل لازم في حنيا مديديشيا ina fata an gani kada wani zai ce Abdullahi dan Mas'ud ma ya ce a yi ɗari ka ko alaikum bi tariqi ku rike hanyar sunnan manzon Allah madaidaiciya fala in lazamtumuhu laqad sabaqtum sabaqan ba'ida in kuka lazumci wannan hanya mai kakkiya to akwai magabatan ku da dama da suka rigaye ku akan tafarkin cikin sahabbai da tabi'ai kaga kuna kan hanya tsayayye kenan wala in khalaftumuhu yaminan wa shimala idan kuma kuka saki wannan hanya kuka karkace dama ko kuka karkace hagu me zai faru laqad dalaltum dalalan ba'ida hakika kun bata batan ku mabayyani Allah ya kare الثامنة والثمانون ومئة ندعي ثمانين تتقل حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال ابن صبرة قال سئل عبد الله عن مسألة فيها لبس أنت بيا عبد الله بن مسعود cewa me kake gani akan lokaci in yayi ana cuɗanya bid'a a cikin sunna shi yake nufi da ma'ana lubsun anan mas'alatu lubs za a cuɗanya gaskiya ne da ƙarya sai a so a yi wa ƙaryan wato kwaskwari ma yadda za a ɗauka shi ma gaskiya ne algafta malam idan aka samu irin wannan lamarin menene kake ba da shawara fa qala abdullah Allah dan masu sai yake ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah qad anzala amrahu wa bayyi wa menene wa bayyinatu Allah madaukakin sarki ya riga ya saukar da al'amuran shi kuma yayi bayanin su dalla dalla wa anzalna ilayka dhikra ko litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Allah ya saukar da al'amari shi alqur'ani kenan ko to kaga waɗannan suna ƙara tabbatar da cewa lalle ashe alqur'ani ba halitta bane haka Allah ya kira qur'ani da amruhu a cikin alqur'ani ko zalika amrullahi anzalahu ilaykum menene aka fassara amrullahi a nan wajen alqur'ani ishara akan al'amarin Allah to abu ne wanda yake lazimi a cikin sifar shi ta zaki so ba zai yi a raba Allah madaukakin sarki da shi ba a karkashin wannan duk wanda yake kokarin yaki ce maganar Allah daga zatin Allah to wannan zindiki ne kamar yadda malaman salaf gaba ɗaya suka haɗa akan haka za mu zo can gaba za ku ji da al-Imamu Ibn Battah zai yi magana game da Al-Qur'anu kalamullah Qur'ani maganar Allah ne jama'a an fahimta ku ji Abdullahi dan Mas'ud ya cewa inna Allah qad anzala amrahu Allah ya saukar da maganar shi shine amruhu huna kalamuhu kenan wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka ya Allah yake fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ka bashi ku bashi wannan dama har sai ya ji maganar Allah to maganar Allah sifa ce tabbatacciya a cikin zatin shi ina fatan jama'an gane kokarin nuna cewa halitta ne ko kokarin yin tawakkufi akan al'amarin cewa kai ba za ka ce sifan Allah bane kai kuma ba za ka ce halitta bane malamai sun tabbatar da cewa wannan zindikanci ne wanda in aka kama mai faɗin irin wannan kashe shi kawai ba yusta kamu fa illa kutila duriba unuqa haka imam malik ya faɗi amma ka ji saboda zindiƙanci wai imam malik bai da fatawa akan wannan matsala wala wannan magana yana bugun kai na duk sanda na tuna shi wannan dan gidan gumin nan da kamar yadda muke shara wai imam malik bai da fatawa akan menene mas'alatul qur'an saboda haka Imam Ahmad kuma shi shiru ma yi ka wannan shine afamatul kubra da Allah dan masu da yake fadi wallahi afamat Imam Ahmad da ninan da yafi shan wahala a rayuwar shi akan halqul qur'ani amma wai an ce wai yayi shiru ne yayi tawakkufi bai ce halitta ne ne ce ba halitta ba Allah kiyaye to akwai waɗannan maganganu tun daga cikin sahabbai su Abdullahi dan Abbas su Abdullahi dan Mas'ud gashi anan kaje ce Allah ya saukar da al'amarin shi fa amruhu alladhi nazara huwa kalamu an gane ko kuma shine alqur'ani a gargashin wannan sannan Allah madaukakin sarki wa a bayyinatu kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da bayani shi to me bayani shine litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi sunnan da annabi yazo da shi bayanin alqur'ani da shi to waɗannan abubuwan duka Allah ya saukar da su sai Abdullahi ɗaya dan Mas'ud yace faman atal amra min qibali wajhihi faqad bayyana lahu wa man khalafa fa wallahi ma nafiqu khilafakum yace a gargashin wannan duk wanda ya zakke wa wannan al'amarin Allah shine Qur'anin shi Qur'anin da ya saukar da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskan da ya dace ma'ana ka zo mai a bisa yadda Allah ya faɗe shi an gane to faqad bayyana lahu komai a bayyane yake gare shi kuma ya kama gaskiya kenan ma'ana shi ba shi akan tantama ba shi akan rai wa man khalafa wanda ya saba al'amarin Allah ya saba bayanin da annabi ya kuwa fa wallahi ma nusiku khilafakum Allah dan mutum yace wallahi mu ba za mu bi wannan sabanin nan naku ba saboda duk inda sabani yake fata ne sabani kuma ya saki abinda annabi ya tabbatar a kai ne to mu muna kan al'amrul awwal an gane ko Allah ya ce maka التاسعة والثمانون ومئة ندري ثمانين دترى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود لجمال أيوب الصخت يعني كنا شيكو يكربو لجا أبو قلابة أبو قلابة يتي لجا صحابي عبد الله بن مسعود الله يكارى مش يدا قال لا بن مسعود يتي ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله haka ne ko za ku samu wasu al'umma suna riya cewa sufa suna kiran ku ne zuwa littafin Allah shine wallahi zahirin abin da yake faruwa jama'a in suka zo suna da'awa za su rinka da'awa ne akan cewa mu fa muna kiran mutane ne zuwa ga alkur'ani ku je ku rinka saurara abin da wannan dan gidan gomin ne yake faɗi sai ku je na cewa ba ga abin da qur'ani yake ba ai qur'ani ne yake kaza kaga ishara akan me yake kira mutane zuwa kai alqur'ani amma sai Abdullahi dan Mas'ud ya kira shi da cewa yaz'umuna riyawa suke la'anna fil haqiqa hum laysu bidda'ina ila kitabillah ba kira suke zuwa ga littafin Allah ba gashi shi da kanshi yake cewa wa qad nabazuhu wara'a zuhuri alhalin sun dauki alqur'ani sun yi cilli da shi bayan bayan su wato qur'ani fi wadin wa hum fi wadin akhar qur'ani yayi gabas ne su sun yamma Allah ya kiyaye Allah dan masu yace wa alaikum bil ilmi abinda nake ba ku shawara shine ku tsayu akan ilimi ilimi na gaskiya ilimin sai yazo da ta'addin alifun da lamun kaga lil ahad kenan ina fata an gane ku rike ilimin da annabi ya karantar shine abin da ake cewa anan kada wanda ya dauko wato sabanin yan baya to me ku annabi ya karantar qur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf wa alaikum bil ilmi wa iyyakum wat tabaddu a hirdinku da ku rinka kirkiro sabbin abubuwa wanda annabi bai karantar ba sahabbai ba su san da shi ba wat ta'ammuqi ku yi taka tsantsan daga zakalkalewa kuna zurfafawa akan abin da ba a sa ku ba wat tanattu'i da kuma wuce makaɗi da rawa ka ce kai fa sai ka gano abinda magabatanka ba su gano ba Allah dan masu yake wa alaikum bil afiq ku koma ku rike al'amarin farko wanda shine kadai yanci ku rike abinda sahabbai suka rayu akai Allah ya yarda da su saboda sun rayu akan wannan abu kuma an kuna neman wannan yadda to ku kama wannan tafarkin fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq idan kuka tsayo akan abin da sahabbai suka yi imani akan shi to lalle kun zama shirye amma in kuka bauke musu to ku ne kuka shiga cikin kunci da rashin ainihin wato arzikin duniya da lahira shi yasa Allah yake wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da yazo wajen ittiba'i sai yace ne walladina tabauhum haba jama'a duk gwargwaru qur'ani bai ishe mu ba sai mutane dai sun zo sun hallaka ta hanyar kirkiro sabbin abubuwa wanda ba shi da dalili wanda yake sabukun Allah ya kiyaye wa alaikum bil amr bil aqiq jama'a an gane ko to kun ga wannan magana da yace wa alaikum bil ilmi din nan ko sai zan mutane yanzu gaba ɗaya ba su ma san wani ilimi ake magana ba idan ana faɗin irin waɗannan maganganu cewa a je a koyi ilimi kowa sai ya ɗauka kowane irin ma habba wa dabba kullu nasihatin wal mawquza wa ma akala sabu illa ma zukiya sai a ɗauka da shi ake magana la ana magana ilimin da salaf ta gadarwa duniya shi yasa da izinin Allah an fara yin wani shiri a wannan makaranta ta yi nan da makonni biyu ko uku masu tawowa insha Allah darul hadis za ta shirya wani daura ilmiya in Allah ya yarda cikin yan makonnin nan za su aini wato gabato lallai na ga jagora aini wato darul hadis malam dawudu zahiri Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi yana mikin wani mu kwarai da gaske za a zo a yi wani shiri a zo a jarraba ɗaliban ilimi menene manhajin salaf wajen koyon ilimomi ilimin da yake da alaka da akida ilimin da yake da alaka da tafsiri hadisi da mustalah din shi fiqhu da usul din shi larabci kanta in Allah yarda saboda haka jama'a a ci gaba da taya mu da addu'a Allah madaukakin sarki ya samu dashi المئة والتسعون نقريد شفئين حدثنا ابن السليمان وابن الصواف waɗannan malaman ibnu baffa guda biyu malam ibnu suleiman da ibnu sawwab su suka karantar da shi wannan hadisin qala dukkan su su biyu suka ce haddathana bishr ibn musa malam bishr dan musa ya ba su hadisin nan qala shi ko yace haddathana muawiya عن أبي إسحاق قال سفيان كان الفقهاء يقولون مال سفيان يكي تشيوا من يما لمن فكه أبن دسكي تشيوا لا يستقيم قول إلا بعمل باب يدع maganan da mutum yake faɗi zai tsayu har sai ya haɗa da aiki kaga wannan usulu sunna inda na kenan an fahimta ko magana kawai ka zo kana ta zikiri kana ta la ilaha illallah kana ta kaza ba zai wadatar ba har sai aikin ka ya zama in line da abin da kake sani an gane ko to kaga al imanu qaulun wa amalu shi ne abin da suke cewa sannan ne wa il menene wala yastaqimu qaulun wa amalun illa bi niyya sannan da zance da aiki su kuma ba sa tsayuwa su tabbata sai an hada da niyyar da kai wannan aikin akan shi ko kun gane jama'a su waɗannan abubuwan suna tafiya ne Hassan da Husaini ne da Gambo za ku zo ku ji ainihin wato abin da zai haɗe su gaba ɗaya sai ce wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna da maganan da kake faɗi da aikin da kake aikatawa da kyakkyawan niyyar da ka aikata wannan abin da shi shi kuma ba zai zama tsayayye ba sai fa gaba ɗaya kuma sun dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji karshen magana so dan ka zo yanzu kana ta nuna mana cewa kai mumini ne a'a kai mutumin kirki ne kai salihi ne sai aka duba aikinka sai aka ga aikin yayi kama da alaman masu imani da salihai sai mu ce eh lalle maganar nan naka ta tsayi saboda aikinka ya nuna to amma aikin ma yanzu fa bata zama ingantacce ba sai in kana yi da niyya kyakkyawa in ba da riya kake ba kun fahimci wannan magana ko to yanzu sai aka yi makin maganarsa yanzu with your deed da aikinka aikin ma yanzu sai aka ce to menene niyanka kaga wani al'amari ne wanda yake ga Allah ko to sai muka kaddara niyanka wallahi mai kyau ne kana yi ne dan Allah khalisan mukhlisan sai ake to har yanzu fa baka gama ba da maganan da aikin da kyakkyawan niyan ta dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta dace to a yanzu sai aikin ka ya zama maqbuliya in ba ta dace ba to fa huwa raddu shine man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu wannan shine kaida jama'a so mu kiyaye duk abin da zaka yi komai kan niyyanka akan wannan aikin wajibi ne kuma sai ya zama ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne wannan niyyar naka ya zama kyakkyawa akan aiki nagari wanda kake furta kalamanka akan su wa illa to gaba ɗaya aikin mutum zai zama haba'an ne mansura Allah ya kiyaye shine Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu tinkari abin da suka aikata gadan gadan amma da yake magana ne kawai ba aiki aiki ne kawai ba niyya ta gari a'a da niyya ta gari amma bai dace da sunna ba waɗannan ayyukan duk sai a watsar da su a karin banza shine ake cewa garin menene a faro faran yawwa yake tafiya ko mun gane jama'a Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu dacewa a cikin ayyukan mu to ina ganin mu tsaya a na 190 din nan muka zo darasi na gaba sai mu tashi a na 191 insha Allah ina fatan jama'a an gaya to sai mu dauko al-aqidatul waqiyya sharhin babban malami wa ibn Usaymin rahimahullah na'am mun zo a gaban ƙarshe da malam yake sharhin waɗannan arkanul iman wanda ibnu taymiya ya kira su da aqidan ahlus sunna ko a inda yace wa huwa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut sai yace wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan arkanul iman sitta su ne malam ibn usaini ya rinka daukan mana su daya bayan daya tun wancan lokaci jama'a muke jin bayanin su to yanzu mun gangaro gaba ta shida shine ta karshen su sai ya ce wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi imani da kaddara alkhairin ta da kuma yi wato sharrin ta ko alkhairin shi da kuma sharrin shi ina fata an gane هذا الركن السادس mala yake wannan shine rukuni na shida daga cikin rukunnan imani menene wannan rukunin al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi shine imani da kaddara alkhairin ta ko alkhairin shi da kuma sharrin shi jama'a fahimta ko to menene kaddara bayani ko karatu game da kaddara jama'a karatu ne mai faɗi kwarai da gaske kuma karatu ne wanda take da sarƙaƙiya idan mutum ya shige ta ba da lura ba to zai iya yin wato makalewa ko kuma ya hallaka a ciki Allah ya kiyaye amma idan mutum ya shige ta a bisa hasken karantarwar annabi da salaf to zai shiga lafiya ya fita lafiya ba tare da ya samu wani matsala ba jama'a to mu fahimta shi yasa malamai ba su kasa a gwiwa ba sai da suka yi rubuce-rubuce mustaqillina game da alqada'u wal qadar alqada'u wal qadar an fahimta dan al'amari ne mai matukar muhimmanci ga rayuwanka da kuma addininka mafi yawancin mutane suna samun zaniya idan aka zo kan qadiya ko matsala ta kaddara jama'a la siyama idan al'amarin ya zo a zahiri ta bangaren shari'a dan yadda kuka ji yanzu an ce al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi ko to mafi yawan al'umma idan kaddara ta zo musu ta bangaren ko ta babin sharri to sun fi zaniya akan wannan wajen za mu ji abin da malam zai faɗi a nan an gani sannan na ce idan ta bayyana a zahiri a babin shari me wannan magana ke ishara kenan ashe ba wai sharri ne mahba ba an gani za mu ji malam sai yanzu na zai fayyace mana su insha Allah domin Allah madaukakin sarki a cikin rahmaniyar shi da kuma cikin wato a ikon shi ba abin da yake yi da zai zama shari yasa a cikin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa washarru laysa ilayka babu wani abin shari da ake dinginawa gare ka to ina ma'anan abubuwan da muke ganin Allah na kaddara mana kuma ta zama mana shari za mu zo mu ji fassara kun gane abin da nake ishara zuwa kai ko to matsalan kaddara jama'a kamar yadda nace matsala ce wadda idan mutum ya karance shi a bisa hasken Qur'ani da sunna da fahimtar salaf to bai da wani matsala ko misala zarra kuma duk sanda al'amari ya faru gare shi matukar bai manta da abin da ya sani din ba to za ku ga ya shiga cikin wannan kaddarar Allah kuma ya fita da ainihin wato ikon Allah sannan wasu suna yin wayo akai an taba samun wani wanda ya zo wa Umar dan Khattab irin wannan ya je ya shawo giya aka samo shi sai ya ce haba amiru mu'minina ya kake neman ka ainihin kama ni da abin da Allah ne ya kaddara mu ai ba ni yake da kaina ba haka zai yi wayo ne fa gaskiya ne Allah ne ya kaddara mishi an gane ko sai Umar ya ce eh kuma haka ne fa gaskiya ne Allah ne ya kaddara maka ka sha giya to yadda Allah ya kaddara maka ka sha giya mu kuma Allah ya kaddara mana za mu dau hukunci a kanka kawai aka yi mai bulala zai ko kun gane jama'a ya ce wancan naka kaddara ne namu ma kaddara ne ba za ka yi mana wayo da kaddara ka zillewa hukuncin Allah ba so ka sani cewa a wasu suna yin wayo irin abin da sufaye suke fadawa a kai kenan sai su je su ainihin wato rinka yin masha'ansu da nufin cewa ai kaddara ne wai su ba sa wa Allah jayayya ne saboda haka Allah ya kada shi yau ya je masallaci ya sallah kaddaran Allah ne gobe kuma aka gan shi gidan kulob yana shan giya a tsakiyar 'yan mata to wannan ma kaddara ne saboda haka shine hakikanin wanda yake da imani da Allah kwarai to wannan shine suke cewa ilimin hakika to amma in baka kai wannan mataki ba kana kan ilimin shari'a ne shine kai zaka rinka gudun wasu abubuwa abin da kake da ikon yi amma ba za ka yi ba sai ka guje shi to kai kana kan shari'a ne ai lallai ka ba za mu fita akan shari'a ba indai wannan shine shari'a ko jama'a Allah ya kiyaye to bari ku ji malai yake cewa imani da kaddara alherin shi da sharrin shi wannan shine rukuni na shida wato imani da kaddara a duk abin da ya faru gare ka na alkhairi to Allah ne ya kaddara kamar yadda duk abin da ya faru gare ka na sharri shi ma Allah ne ya kaddara sai ce to menene kaddara huwa taqdirullahi azza wa jalla lil ashiya' shine abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara ya hukunta za su faru akan komai wannan shine abin da ake cewa kaddara akan komai jama'a abin da Allah ya hukunta wannan abu to shi ake nufi da kaddara waye wangarin nan zaman ma'anan kasantuwan shi da abubuwan da ke faru a wasu wuraren to su ne abin da Allah ya kaddara din za su faru ina fatan jama'a an gane sai malam yace wa qad kataba Allah maqadir kulli shay'in Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta abinda zai faru da komai qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da shekaru dubu hamsin jama'a Allah ya riga ya gama kaddara komai abinda zai kasance da abin da ya kasance da abin da ma bai kasance ba da ya kasance da yaya zai kasance duka Allah ya rubuta su shekaru dubu hamsin kafin halitta kagan mutum ya gane wannan zai rinka wahalar da kanshi jama'a za ka yi abin ka yi ala qadar saqa ina fata an gane wannan hadisi ne sahihi manzo Allah ya faɗi wannan magana a cikin riwayan al-Imam Muslim da Tirmidhi da al-Imam Ahmad sai malam yake kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard baka sani ba cewa Allah yana sane da duk abin da ke sammai da kasa ba ma fi sama'i wal ard abin da ke cikin sama da kasa inna zalika fi kitabin ai abubuwan duk da kaga suke faruwa din nan da suke kasancewa to dama can suna rubuce a cikin littafi inna zalika ala Allah yasir faruwan waɗannan abubuwa kuma al'amari ne mai sauki ga Allah kaga kenan a ce an riga an rubuta abubuwan duk da za su faru na cikin littafi ko fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa wa qawluhu fadan ibnu taymiya da yake cewa khairihi wa sharrihi alkhairin wannan kaddaran ko ko sharrin sa amma wasful qadari bil khair malai yake idan aka jingina kaddaran abin da ke faruwa ta bangaren shi na alkhairi fal amru fihi zahir wannan al'amari ne na zahiri wanda kowa na fahimta yanzu kowa in ya ga ya samu alkhairi ya samu kuɗi ya samu mata ya samu gida ya sa duk wani abin jin daɗi mutum ya samu sai ka yana cewa kai alhamdulillah ai ba matsala ai kai Allah ne kaddar wannan kaddaran kowa na fahimtar shi cikin sauki ko yawa sai ya ce wa amma wasful qadar bi sharri amma in aka zo bangaren sharri kuwa sifanta abinda Allah ya kaddara da sharri fal muradu bihi sharrul maqduri la sharrul qadari alladhi huwa fi'lullah abinda ake nufi shine sharri game da wanda abin ya faru gare shi ba wai Allah ne kaddari ya halicci shari ba in nace ya halicci shari ba a bisa maganan masu aqidan kadariya ba kuma an gane ko wato ba wai Allah ne ya aikata shari ba tare da Allah ne ya halicce shi kamar yadda yake aqidar salaf ko da alkhairi da shari duk halittar Allah ne amma Allah madaukakin sarki ba a jingina mai shari kun gane ma'ana abu to sai ma yake cewa fa inna fi'la Allah azza wa jalla laysa fihi sharr domin cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki yake yi babu wanda za a yi pointing a ce Allah ya yi sharri maganan babu ladabi a ciki an gane ko kullu af'aluhu khairun wa hikma duk abin da Allah ya yi to alkhairi ne kuma akwai hikima a ciki kaga abin da ake son ka gane kenan of course mu da abin ya faru a kanmu mu za mu ga sharri yanzu misali yanzu mutum ya yadda kuɗin shi kaga ba zai fahimta ba ki yin wannan sharri ne ko a sace maka waya kekenka ko mashin ɗinka ko mota ta lalace duk wannan gare ka sharri ne amma a wajen Allah wani hikima ne na kare maka wani bala'i wanda kai baka hango shi ba kaga Allah da ya kaddara maka wannan abu za a jingina mai sharri ha kai ne da baka fahimta ba amma alkhairi ne Allah ya yi maka ko mun gane to shine sai ma yake cewa cikin duk abin da Allah ya yi ba abin da za a yi wato kira shi shari'a kullu af'alihi khairun wa hikma dukkanin ayyukan Allah alkhairi ne kuma akwai hikima a cikin shi walakin sharra fi maf'ulin fi maf'ulatihi wa maqduratihi sai dai su sharrin to suna bayyane akan waɗanda abin ya faru gare su da kuma waɗanda Allah ya kaddara wa faruwan wannan abu sai mutum yanzu aka ji labari cewa ya yi gobara kaga a bisa haƙƙin shi shi sharri ne ya same shi ina fata an gane mala yace fa sharru huna bi itibari al maqdur wal maf'ul dan hakan aka ce abinda Allah ya kaddara na sharri to ana cewa shari a bisa haƙƙin wanda abin ya faru gare shi yanzu mutum ya haɗarin mota aka kwashe shi rangaran da aka yi asibiti kaga shari ne ya same shi an fahimta ko amma cikin haƙƙin Allah ba za a ce Allah ya yi mai shari ba kun gane abin da malai yake cewa ko fayyi sai malai yake amma bi itibarin fi'l amma an ana magana abin da Allah ya yi fala to ba za a kira wannan haɗarin ko gobarar ko yadda abu da kai ko sata da aka yi maka duk ba za a ce Allah ya yi sharri ba an gane ko wani hada kala nabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi yace washarru laysa ilayka ba a jingina maka sharri ya Allah wannan hadisi ne sahihi wanda Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Imam Ahmad duk suka fitar da shi fa masalan to yanzu gashi malam zai buga mana misali za mu kara fahimta malam yake نحن نجد في المخلوقات المقدورات شرا muna ganin abubuwa na faruwa a cikin halittu kwarai da gaske na shari kamar yadda muka lissafa kaga wani yayi hadari wani yayi kaza yace ga misalai fa fiha alhayyatu a cikin rayuwar nan akwai macizai maciji a zahiri ga dan adam alheri ne ko shari kaga shari ne ko wal aqarib ga kuma kunamu wasiba'u ga kyarkeci wal amradu ga rashin lafiya kala kala wal faqru ga talauci wal judubu ga ainihin wato raunuka da abubuwa na cututtuka wa ma ashbaha zalika da makamancin ire-iren waɗannan abubuwa wa kullu hadhihi bin nisba lil insani sharru kaga waɗannan abubuwa in aka jingina wa dan adam dukkan su sharri ne ga dan adam li'annaha la tala'imahu saboda waɗannan abubuwan ɗan adam baya iya jure shi maciji ya sari mutum sai ya ce kai ai wallahi shi yayi arziki yau da maciji ya same shi kaga zai ga sharri ne ya same shi ko talauci ko cuta ko rashin lafiya ko makamancin haka wa fiha aidan al ma'asi sannan har ila yau a cikin rayuwar nan akwai saban Allah kaga saban Allah sharri misali a ji a samu wasu mutane ga sunan sun kwana suna ta rawa suna ta zina ta zina ce suna shan giya sai a ce abinda suka yi alkhairi ne kaga sharri ne ko yawwa sannan wal fujur akwai fajirci kala kala da ake yi wal kufru akwai kafirci da ake yi wa Allah wal fusuq da fasikanci wal qatlu wa ghairu zalik da kisan kai da abubuwan barna mabambanta da ake yi a duniyar nan wa kullu hadhihi sharru kaga waɗannan su ma sharri ne ko lakin bi itibari nisbatiha ila Allah hiya khair amma in muka dauki waɗannan abubuwan gaba daya muka jingina shi game da haƙƙin Allah to alkhairi za mu kira su wani zai ce to ya za a yi a ce kafirci amma kuma a ce alkhairi yes da Allah ya kaddari kafirci ya faru ko to alkhairi ne domin mumini ya gane ni'imar da Allah ya mishi dai inda babu kafirci ko ba za mu san niman imanin da muke da shi ba ashe kaga yanzu game da haƙƙin Allah wannan kafircin ya zama mai alkhairi amma masu yin shi sharri ne gare su ina fata an gane malam yace لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمته domin Allah madaukakin sarki bai kaddari duk waɗannan abubuwan ba sai dan wani hikima baligha wadda take cikakkiya azima mai girma عرفها من عرفها وجهلها من جهلها wanda ya san hikimar ya sani wanda bai sani ba kuwa bai sani ba wala hada to a karkashin wannan yajibu an ta'rifa anna ash-sharra alladhi wasafa bihi al-qadar inma huwa bi i'tibari al-maqsurat wal maqbulat dan haka kasancewa in ana maganar cewa kaddaran Allah akwai sharri to kasancewa sharrin nan akan su waɗanda abin ke faruwa ne a kansu da kuma abubuwan da Allah ya halitta a zahiri wanda abubuwa ne na shari amma kada a jingina aikin sharrin ga Allah malai yace la bi itibari takdir alladhi huwa takdirullah wa fi'li amma ba wai akan abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ba ko kuma ya aikata ba sun ma'alan aiba har wa yau malai yace ka sani أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه حتى شي وند شر في فاروا غريشي zai zama sharri a karan kanshi lakinnahu khairun min jihatin ukhra amma kuma ta wani fuskan kuma ya zama mishi alkhairi saboda ne yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ku dubi wannan ayan da kyau jama'a Allah yace zahara al-fasadu fil barri wal bahr farna ta bayyana a doron ƙasa kamar yadda barna ta bayyana a cikin teku kaga yanzu barna alkhairi ne jama'a ko sharri sharri ne ko amma bari ku ji abin da Allah ya faɗi a gaba sai Allah ya ce li yuziqahu a bima kasabat aydin nas kwarai barnan ya bayyana ne saboda abin da mutane suke aikatawa da hannayensu an gane menene dalilin hakan sai Allah yake liyuziqahum ba'd allazi an Allah madaukakin sarki yayi hakan ne domin ya ɗanɗana musu sashin abubuwan da suke aikatawa la'allahum yarji'una domin in aka ɗanɗana musu suka ji bala'in abin da suka jawo wa kansu to za su juya su daina wannan barnan ina fata an gane kaga idan suka bar wannan barnan yanzu ya zama musu alkhairi ko bai zama musu alkhairi ba ya zama alkhairi amma da wannan sharrin bai faru ba za su gane cewa ya kamata su juya su bari ba za su gane ba ina fatan kun gane abin da ayan ke cewa sai malam ya ce annatija tayyiba kaga sakamakon da aka samu bayan wannan sharrin da ya bayyana ya zama sakamako kyakkyawa dan mutum ya bar wani barna ya dawo kan daidai ai kaga wannan abu ne mai kyau ishara akan cewa wannan abun na sharrin da yake aikatawa Allah ya sanya shi ne ya fara ganin shi don ya gane bambancin ni'iman da Allah ya mai ya dawo musulunci je ka dubo dan bid'a wanda ya dawo ya zama ahlus sunna kullum sai ka ga yana godewa Allah yana cewa kai Allah na gode mun sha wahalar bid'a da ka je ka dubi kafiri da ya musulunta baka jin sahabbai Umar dan Khattab me yake cewa yace la ya'riful islam man la ya'riful jahiliya duk wanda bai san jahiliya ba wallahi bai san musulunci ba suna godewa Allah da Allah ya tsamo su daga wannan bala'i amma kafin zuwa musulunci ne suke ganin wannan jahiliya shine kawai rayuwa ina fata an gane to kaga sharrin da suka afka din nan to ya zama musu alkhairi daga baya an gane ko sai malam yake annatija tayyiba kaga sakamako da aka samu anan ya zama mai kyau wa ala hada fa yakuna sharru fi hadha al-maqdur sharran idafiyya to kagan ana maganar sharri a bisa wannan da Allah ya kaddara mushi sharrin ya zama sharri ne da ake jinginawa ba wai sharri ne mahaba ba wanda gaba ɗaya ta a sharri ne na sashi ya'ani la sharran haqiqa aw haqiqiyya ba wai sharri ne a bisa haƙiƙani shi ba li'anna hadha satakuna natijatan khaira saboda wannan zai zama mishi wato kyakkyawar sakamako ne daga ƙarshe wal nafrida haddu zina mala yace ga wani misali ka dubi hukuncin mazinaci da Allah madaukakin sarki ya kawo cewa idan aka kama saurayi da bai taba yin aure ba ko budurwa da bata taba yin aure ba sun yi zina za a musu bulala ɗari ɗari ko kuma a kore su daga gari ko a je a kulle su a kurkuku har tsawon shekara daya kada mutane su ƙara ganin su sai bayan shekara saboda munin wannan aikin ko idan wanda ya taɓa yin aure ne namiji ko mace shi kuma ya je zina ko ita ma ta je ta yi zina su kuma sai aka ce a jefe su har mutuwa a kama su a jefe su har sai sun mutu kuma a bainar jama'a to kaga wannan abubuwan nan da aka aikata na bulala da ɗauri ko kora ko jifa a zahirinsa alkhairi ne ko shari shari ne a zahiri amma za ka zo ka ji yadda kuma zai zama alkhairi a bisa hikiman Allah sai malam yace haddu zina masalan idza kana ghairu muhsin kaga haddin zina ga wanda bai taba yin aure ba an yudli da mi'ata jalda za a yi mishi bulala ɗari ويسفر عن البلد لمدة عام sannan a kore shi ya bar garin tsawon shekara ɗaya kada mutanen garin su ƙara gani shi idan kuma an san ba zai iya zuwa ba sai ya dawo to sai a kama shi a je a kulle shi a kurkuku ina fata an gane kaga na wancan mawakin kurkukun kenan ko yace tarak menene tarakna dunya wa nahnu min ahliha فلسنا أحياء فيها ولا الأموات إذا جاء نفس الجام يوما قلنا جاء هذا من الدنيا mu mun bar duniya amma kuma muna cikin ta kaga kurkuku kenan an fahimta ko su ba rayayyu a cikin duniya ba su ba matattu ba to shine ba a jin motsin su kenan to haka za a yi musu hadha la shakka annahu sharrun bin nisba ilayhi mala yace babu shakka kaga wannan in aka jingina ga wanda aka yi bulala ɗari aka kore shi a gari kaga sharri ne ya same shi ko ko wanda aka jefe shi sharri ne ya same shi amma kuma sai malam yace li'annahu la yula'imu domin abin da ya faru gare shi abu ne wanda ba zai iya jure shi ba lakinnahu khairun min wajhin akhar amma in muka duba fa ta wani fuska kuma alkhairi ne gare shi wa min khairi daga cikin alkhairin da ke cikin ayyuka bulala ɗari ko a jefe shi annahu ha li'annahu yakunu kaffaratan lahu kaga kuma wannan bulalan ko daurin ko jefe shi da za a yi ya kuma zama mishi kaffaran wannan zunubin da ya aikata a ranar lahira in yaje ya haɗu da Allah ba za a kama shi da wannan laifin zunan ba kuma to da Allah da aje ai mai ukuba a lahira da a gama shi can anan duniya wanne ya fi mishi kara a gama shi can anan duniya ashe ya zama wannan hukunci horo da za a yi mishi alkhairi ne gare shi kenan amma san da ake yi a matsayin sharri ne shi yake gani malam yace fa hadha khairu to kaga wannan ya zama mishi alkhairi ya anna ukubata dunya ahwanu min ukubati akhira domin hukumar duniya wallahi ta fi sauki fiye da ta lahira fa huwa khairul lahu dan haka wannan na duniya ya zama mishi alkhairi wa min khairihi annahu rada'a li ghairihi wa nakala li ghairihi kaga daga cikin alheri kuma na biyu shine wanda aka yi wannan hukuncin zai zama kuma izina ga wanda yake son irin wannan laifin ba haka bane wanda ya ga an tafkawa abokin shi bulala ɗari kuma aka kore shi sai ce kai baba Allah mu fasa wannan abun kawai to kaga ya zama ma baba alkhairi ko yawwa amma da ba ma wancan ba gobe shi ma zai yi jibo wani ma zai kare ina fata an gane malam yake cewa fa inna ghayrahu law hamma an yazniya wani wannan da aka yi wa bulala shi ma da ya himmatu da yin zinan وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا كما ينا ده حقيقة cewa shi ma fa za a mai hukunci ne irin wanda aka yi wa wannan lartada to zai fasa kaga fasawa ne ya zama alkhairi ko bai zama ba ya zama alkhairi sai malam yace bal qad yakuna khairan lahu huwa aiba kai zai iya zama mishi ma alkhairi shi karan kanshi bi itibari annahu lan yauda ila mithli hala shi da aka wannan bulalan aka dawo da shi bayan shekara zai kuma yin wannan laifin kaga ya ƙara zama mishi shi kuma alkhairi na uku Allah yasa suddiba lahu hada shay ma'ana zai fasa yin wannan abin da ya sababa mishi wannan irin wulakanci da ya gani amma bin nisba lil umuri al kauniyya al qadariyya amma in aka dangana wannan al'amari ga abubuwan da suke faruwa ko kuma abubuwan da Allah ya halicce su fa kaga wannan game da ayyuka kenan to game da abubuwan da su dama gaba ɗayan su halittar su shari ne kamar macijin da muka faɗi an gane to shi kuma ya za a fassara sai malam yake fa hunaka shay'un yakunu sharran bi itibari bi itibarihi maqduran akwai wasu abubuwa wanda a bisa yadda Allah ya tsara su dama su shari ne gaba ɗayan su kalmarat kamar rashin lafiya masalan fa innal insana idza marida to kaga mutum in yayi rashin lafiya zai ga bai ji dadi ba ko zai ga shari ya same shi to amma fala shakka anna al marada sharrun bil nisba lahu ba shakka wannan rashin lafiyar a wajen shi shari ne gare shi lakin fihi khairun lahu fil waqi amma kuma alkhairi ne gare shi in aka duba shi a zahiri menene alkhairin da ke ciki wa khairuhu takfiru dhunub alherin da ke ciki shine zai samu gafarar zunubi duk sanda mutum ya wani rashin lafiya komai kankancin shi wannan abin zai zama mishi kafara ne haka manzon Allah ya faɗi kai hatta kaya mutum ya taka ya soke mai kafa me zai ji zafi ko to an kankare maka wani zunubi ne kai ne shi yasa manzon Allah yake cewa ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khair in asabahu sharrun صبر فكان خير الله وإن أصابه خير شكر فكان خير الله shi muni ne duk abin da ya same shi alkhairi don haka rashin lafiyar nan da kake ta jin dan banzan zafin ciwon kan nan duk wannan ciwon nan da kake ji kai kuma ana na ana ta gafaran maka zunubi ko mun fahimta shi yasa muni ne a kode shi duk abin da ya same shi ko madadi ya fara zargin wani ko ya fara zargin kanshi sai yi tunanin wani laifi da yi ne Allah ke kankare mishi sai ya haƙuri akan halin da ya samu kashi kuma wannan kowa ya rinka gwadawa da zaran kai kanka ka san kai wani abu na laifi ko matukar Allah na son ka sai ya sa wani shari ya same ka Allah ku duba da kyau ku gani ka sa kiɗa a wayanka ta ɗan ji kiɗa ko kana zuwa kasuwa sai a sace waya shi ne kai sai hankali ka ya tashi ka manta kiɗan can ne da ka ji madadin Allah ya kama ka da zunubin sai ce ka rasa wayan gaba ɗaya to ka fara tunanin kai ne da laifi ka ce wallahi kuma haka ina zaune lafiya na je na ji kiɗa ɗago to an fahimta ko haka duk abin da zai faru kowa ya rinka wannan tunanin da zaran wani abu na shari a zahiri ya same ka ko yi marmaza ka tuna baya akwai wani abu ne da kai na laifi to sai ka gode wa Allah ta yi Allah ya kankare maka wannan zunubin ne da shi ina fatan jama'a mun gane sai malam yace a karkashin wannan fala shakka anna al-marada sharrun bin-nisba lahu lakin fihi khairun lahu fil waqi amma alkhairi ne gare shi a zahirin abin da yake faruwa wa khairuhu tasiru dhunub alherin kuwa shine kankaran zunubi kad yakunu al-insana alayhi dhunubun ma kaffaraha al-istighfar wa tauba kayu mutum na da wani zunubi wanda istighfari da tuba ba za su iya kankare mai wannan zunubin ba akwai nau'ukan zunubi wanda roƙonka da Allah cewa Allah ka yafe mun ba zai kankare shi ba tuba zuwa ga Allah ba zai kankare su ba an fahimta Allah ya riga ya kaddari hukuma ne kawai akan wannan laifin to sai kuma ka kyautata imaninka sai Allah ya nufi ya yafe maka amma kuma kaga istighfari da tuba bai kai matsayin da kai za a gafarta maka sanadiyansu ba saboda rauninka da kuma wasu abubuwa to shine sai Allah idan ya nufi ya maka rahama sai Allah ya kaddari wani sharri ya faru gare ka wannan sharrin sai ya zama yayi daidai da abin da zai iya cinye wannan zunubin nan naka shikenan sai ka wayi gari baka da wannan zunubi kaga wannan rahama ne na Allah ina fatan jama'a gani gashi sai malai yake cewa istighfari da tuba ba za su iya kankare wa mutum wannan laifin ba li wujudi mani'i saboda akwai wani mani'i da yasa istighfarin ka ba a karba ba tubanka ba a karba ba masalan da adam shirkin niyya ma Allah azza wa jalla misali mutum da yake kyakkyawan niyya da Allah cewa in ya nemi gafara Allah zai yafe mishi kaga an samu malami da ba zai samu tuba ba ko fata'ati hadhihi al-amrad wal uqubat shikenan sai Allah ya sako mishi waɗannan cututtuka da kuma irin waɗannan uquba ta wasu asara ko haɗari ko ciwo ko kaza domin ya zama kafara gare shi فتكثر الذنوب هذه الذنوب sai su kankare mishi wannan laifin kun ji yadda al'amarin Allah yake kenan to kaga anan wa min khairihi anna al-insana la ya'rifu qadra ni'matillahi alayhi bis-sihha daga cikin alherin da ke cikin rashin lafiya ko dan adam baya sanin wato irin ni'iman da Allah ya mishi na bashi lafiya dan adam bai sani ba har sai ya kamu da rashin lafiya gane ko illa idza marida face sai ya rashin lafiya nahnu al'an asihha'u asihha'u haka ake karanta nan malai yake ka ga mu yanzu duk lafiyar mu lau an fahimta wala nadri ma qadru sihha amma ba mu san kiman wannan lafiyar namu ba ina muke gane ba mu san kiman shi ba wani yanzu yana ne yana ta nunkufurci shi wallahi jiya bai samu kuɗi ba da safen nan bai ci abinci ba kun sa abin da ya sa ya tuna bai samu kuɗi ba kuma bai ci abinci ba yana da lafiya ne da yana asibiti kwance zai tuna bai samu kuɗi ba ko ba zai tuna wannan ba ko fahimta jama'a shine ma da yake cewa ba ma sanin kimar rashin lafiyar mu yanzu zaka je ka samu wasu yanzu haka ana nan ana rikici tsakanin mai gida da matan shi wai ya siyo koko amma ba su da ko kuma fahimta jama'a kaga lafiya ne musu yawa to ba san kiman da Allah Allahu akbar to ce malai yake cewa ba mu san wato kiman lafiyar nan da Allah ya bamu ba lakin idza hasala al-marad amma idan rashin lafiya ya kama ɗaya daga cikin to arafna qadra as-sihha to a lokacin zamu san kiman lafiyar da Allah ya mana fa sihha tajun ala ru'usil asihha malai yake kaga lafiya wallahi kambi ne a kawunan masu lafiya an fahimta ko kalman asiha jam'i ne na sahihu an fahimta ko kamar yadda kake cewa al-atibba jam'i ne na tabibu an gane ko la ya'rifuha illa al-marda ba wanda ya san darajar lafiyar nan sai mara lafiya ka je ka ga wanda yake kwance ba lafiya shi yanzu law kana yunfiqu ma fil ardi jami'an liyaftadi min hadhihi al-marad la fa'ala da zai iya kashe duk abin da ke duniyar nan ya bada shi ya samu lafiyar nan zai kashe mara lafiya nawa ne kuɗi yake zamowa talaka sanadiyar wani rashin lafiya da yake fama da shi ya yadda a kashe komai don ya samu lafiya kuma ya ki samun lafiya ashe kaga wanda yake da lafiya ni'ima ne Allah ya mishi hadha aidan khairu mala yake kaga wannan ma alkhairi ne wa huwa annaka ta'rifu qadra ni'ma domin Allah ya sa maka rashin lafiya kana sanin kiman niman da Allah ya maka to sanin kiman alheri kuwa shi ma alheri ne wa min khairi mala yace har ila yau daga cikin alkhairin da ke cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake jarabtar mu da shi annahu qad yakunu fi hadha al-marad ashiya taqtulu jarasima fil badan kaji kuma akwai wasu rashin lafiyan da in mutum yayi ko to yana kashe wasu diseases ne da ke yake nufi da jaratin wasu parasite ko a menene ko wasu viruses ina fata an gane wanda ke jikinka wani rashin lafiyar da zaka yi shi zai kashe su to mun gane ko to kaga in baka yi rashin lafiyar ba ba za ka samu waraka daga wannan illan ba la yaqtuluha illa al-marad ba abin da ke kashe irin waɗannan viruses din ko a bacteria sun sai rashin lafiya ya kulul atibba likitoci suna cewa ba'dul amrad al muayyana taqtulu hadhihi al jarasim akwai wasu irin rashin lafiya wanda ke kashe wasu bacteria ko virus da ke cikin jikin mutum allati fil jasadi wanda ke cikin jiki wanda ke cikin jiki wa anta la tadri alhalin kai baka ma sani ba kawai da ka ji rashin lafiya kai za ka ɗauka wani abu ne a'a ya kashe maka wasu cututtuka ne daga ƙarshe sai malam yake falhaful a takaice abinda muke son mu kai gare shi annana naqulu abinda muke cewa shi ne awwalan na daya asharru alladhi wasafa bihi alqadar huwa sharrun bin nisba almaqdur almaqdur lillah sharrin da ake sifanta kaddara da shi to sharri ne wanda ga wanda abin ya faru gare shi yake zamowa sharri wanda Allah ya kaddara abin zai same shi wa amma takdirullah amma in aka dauki wannan abu aka maida shi ga haƙƙin Allah da ya kaddara wannan abu fa kulluhu khair duk abin da Allah ya kaddara maka alkhairi wa dalilu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama dalilin mu kuwa kan wannan magana shine faɗin manzo Allah cikin wancan hadisi na Imam Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ahmad shine da annabi ke cewa wa sharru laysa ilayka sharri ba a jingina shi cikin aikinka ya Allah. Saniyan, abu na biyu da muke son mu fahimta, anna sharran ladhi fil maqdur laysa sharran mahdha. Sharrin da yake faruwa ga su waɗanda aka kaddara wa sharri, to ba wai sharri ne 100% ba. Bal hada sharru qad yantajju anhu umurun hiya khairu. A cikin wannan sharrin akwai wasu alheri da za su iya fitowa ƙarƙashin shi fatakuna ash-sharriya bin-nisba ilayhi amran idafiyya kaga wannan sharri sai zama sharri ne na wani gaban abin da ya same shi amma ba wai bil kulliya ba haza mala yake wannan shine dan bayanin da zamu kawo anan amma kamar yadda na fara kunci ko mana matsalan kadara har yanzu ban faɗi komai akan kadara ba fa ko kun lura kokarin bayanin alheri da sharri ne fa kawai malami mana yanzu amma za mu zo can gaba a cikin littafin nan insha Allah a nan ne inda za mu zo mu barbaje game da matsalan kaddara malam yake wa sayatakallamu al-muallif rahimahullahu ala al-qadari bi kalamin muwassa ibn taymiya in Allah ya yarda a can gaba zai yi mana bayani mai fadi game da matsalan kaddara yubayyinu darajatihi inda ahli sunna anan ne zaka ji matsayin kaddara a wajen ahlus sunna Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shine karshen gaban da malam ya fara sharhin waɗannan arkanul iman idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu shiga inda malam zai fara shiga cikin alqawaidul asasiyya ina fatan jama'a an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a jama'a bari mu karkare darussan namu insha Allah da karatun askari sai mu dauko al-askar alaikum assalam na'am na'am na'am ya yi wayo kenan wato yanzu da muka yi magana cewa a rashin lafiya yana zamowa sanadiyan kankarar zunubi babu shakka manzon Allah ne ya faɗi wannan sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da sahabi Abdullahi dan Mas'ud ko wani shi ya zo ya samu manzon Allah yana cikin rashin lafiya yace ya manzon Allah hadda kai irin wannan tsananin rashin lafiya manzon Allah yace ai ni rashin lafiyar tawa ma ninki biyu ne irin naku wato yadda kai zaka ji ciwo in annabi ne to zai zama times 2 ne naka amma sai manzo Allah yake sai dai alkhairi ne duk abin da ya samu mumini yana zama wa kafara ne na zunuban shi to babu shakka akan wannan duk wani lalura na rashin lafiya ko cuta da ya samu dan adam matsar yana da imani kankarar zunubi ne gare shi to shine sai ne tambaya ke cewa to sai mutum ya ki shan magani don ciwon ya dade akan kare mai zunuban shi duka ka san kana da zunubi da yawa ke ko mun gane jama'a a shahi a shi neman magani ma ya halatta da kuna amma idan mutum ya haƙura ya bari sai sanda Allah ya ɗauke mai cutar da kanshi kuma wani daraja ne na musamman karanta hadisin ukasha ko hadisin mutane dubu saba'in da za su ga aljanna babu hisabi haka annabi yake humul ladina لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى الله أو على ربهم يتوكلون daga cikin abin da ya sa za su shiga aljanna ba hisabi shine in suna da lalura ba sa neman magani ina fata an gane kawai suna dogaro ne ga Allah yana ciwon kai ciwon kai mai tsanani ya kasa komai sai aka ce zo mu kai ka asibiti sai ya babu matsala insha Allah zai tafi aka kawo mai fanadol ya sha sai ta a babu bukata zai tafi yana da yakinin ko an je asibitin ba asibitin ne zai warkar da shi ba Allah ne yana da yakinin ko ya sha maganin maganin ba zai mai aikin komai ba sai Allah ya kaddare ya warke to tun farko shi bi sai hakura da shi to mun fahimta lallai daraja ne na musamman ga wanda yake da irin wannan wato tawakkalin to amma kuma fa da wahala yawa mutum ya san da wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a lokacin namu ya kure amma bari mu dan karanta wannan dan gaban duk da ba shi da yawa insha Allah a inda malam yake cewa ma yufsidul hajj abin da ke lalata aikin haji kun san mun karanta bayani game da a hukuncin dabban da ake yankawa ko dabban da ake to shine yanzu malam yake son ya lissafa mana wasu daga cikin abubuwan da ke bata aikin hajjin mahajjaci wa yafsudu alhajju bi wat'in wastida'il mani ma baina al-ihrami wa ramyi jamratil aqaba jama'a daga cikin abubuwan da suka halasta amma in mutum ya aikata su a lokacin aikin hajji hajjin shi ya lalace shine mutum ya sadu da matar shi ta aure kaga saduwa da mata ma an ce akwai lada ko hadisin mu'azu dan jabal wa fi budhi ahadukum sadaqa to amma yanzu in kana aikin hajji ka riga ka sanya ihrami kana saduwa da matan to hajjin ka ya lalace ko kun gane ba a ce ka yi zunubi da ka sadu da matan ka ba amma aikin hajjin nan da kake yi ya lalace ita ma na da ya lalace saboda haka za ku ƙarasa abubuwan duk da ake yi amma dole sai kun zo kun yi hajjatul qada ina fata an gane kuma hajjatul qada din ya zama mubasharatan shekara wanda zai biyo baya an gane ko sai in wani lalura wanda ya hana wastida'il maniyyi haka mutum ya sabbaba dalilin da zai fitar da maniyyi a jikin shi kamar ta hanyar istinna'i ko wani abu makamancin haka shi ma yana lalata aikin haji daga lokacin da mutum ya sanya ihrami har zuwa lokacin da za a yi jamratul aqaba shine ranar sallah da za a yi wannan jifa babba ko wa yalzamuhu itmamuhu dole za ka karasa aikin hajji wal qada'u kuma dole za ka rama wannan aikin hajji ma'ana farlancin aikin hajjin bai sauka akan ka ba har yanzu ana bin ka bashi wal hadi yasuquhu fi hajjatil qada to idan ka tashi dawowa rama aikin hajjin ko to zaka taho ne da dabbanka da zaka yanka wannan na daga cikin karin abin da ka samu makanka sai dai ka taho da dabba saboda haka jisa biyu zaka yi a wannan shekarar zaka yi naka da rago yadda ake kayakayen shiga jirgi haka zaka ta yi da ragonka amma tun da hakan ba zai sawaka ba to za ka iya zuwa ka nemi dabbobin da aka koro su daga wajen harami sai ka siya mala yake wa yufariqul mawtu'a fiha min hini ihramihi ila tahalluli wa yaqdi ala sifati ma afsada kuma daga lokacin da ka sadu da matan nan naka to za ka yi mata kaura ka ce hajiya eh to kan ƙara ganin ki da an gama aikin haji na wata an gane yawa har zuwa lokacin da za a ƙarisa ta halluli gaba ɗaya to in ka tashi rama aikin hajjin shekara mai zuwa irin wannan aikin hajjin da ka ɗauka ka ɓata ɗin nan irin shi za ka ƙara yi shine idan ifradi ka ɗauka to ifradi za ka yi shekarar da za ka rama idan tamatu'i ne tamatu'i za ka yi idan kirani ne kirani za ka yi ina fata an gane wala yankihul muhrimu daga cikin abubuwan da suke haramun ga mai aikin hajji shine ba za a ɗaura mai aure ba ko da ko ɗaurin auren a garin su yana ta yana aikin hajji a ɗaura mai aure a nan Najeriya bai yi ba an gani har sai ya shiga cikin tahalluli ya fita cikin ihrami wala yunkihu hatta yatahallalu shi ma ba zai ɗaura wa wani aure ba ba zai je karɓo wani aure ba kamar yadda shi ma ba za a yi mishi ba har sai ya fita cikin wannan ihrami ya shiga tahalluli an gane ko wa yahillu bil ifadati jami'u mahzuratil ihram da zaran mutum yayi aikin tawafi na ifada waɗannan abubuwan duk da dama aka hana shi to yanzu sun dawo sun halatta saduwa da matan shi yanzu ya halatta daurin aure ya halatta ina fata fahimta daura wani aure ya halatta waɗannan abubuwan babu laifi zai iya yin su daga lokacin da ya yi tawaful ifada jama'a an gane ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to sai mun zo darasi na gaba sai mu karanta hajjus sabiyyi wal abdi wal muhsin aikin hajjin yaro karami da bawa da kuma wanda wato makiya suka tare shi ya riga ya sawo ihrami zai zo kawai sai suka kama shi yaya hukuncin su su ne za mu zo mu ji insha Allah a darasi na gaba Allah ubangiji ya sa mu dace ya ainihin wato karba mana waɗannan abubuwa matsayin ibada a nan za mu saurara sai in Allah ya kai mu darasi na gaba muna masu faɗin wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum